بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني آه، رحمه الله وجزاه الله خيرا درسنا قوم شابكوي za mu tashi hukumu tariki sala amdan hukuncin barin sallah da gangan wannan shine a wannan fasili hukumu tariki sala amdan hukuncin barin sallah da gangan malam yace wa ikhtalafa ahlul hadithi fi tarki muslimi salatal fardi muta'ammidan fa kaffarahu bidhalika ahmad ibn hanbal wa jama'atun min ulama'i salaf rahimahullahu ajma'ina malam ya ce hukuncin barin sallah da gangan an samu saɓani tsakanin ma'abuta hadithi wanda suke almutamassiki bil kitabi was sunna akwai saɓani game da wani musulmin da ya bar sallar farilla da gangan to akwai zantuka a kai akan ita wannan mas'alar malam ya ce fa kaffarahu bi zalika wato wasu malamai sun kafirta shi da wannan barin sallah da gangan din sallar farilla imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ashebani ya kafirta wanda yake tariku sala a wanda haka zaka samu ga ali ibn abdullahi al-madini shi ma yana da irin cewa imamu ahmad cewa tarku sala kufrun laysa shay'un min a'malin tarkuhu kufrun illa sala man tarakaha faqad kafa yace yace fa huwa kafir eh kada halla qatluhu ya ce barin sallah kafirci ne babu wani abu cikin ayyuka da barin shi kafirci ne da sallah ce wanda ya batta kafiri ne kada hallaka turu ya halasta a kashe shi a wannan kenan don haka wannan mas'ala kamar da ka imamu ahmad so kamar imamu ahmad babu laifi ka koma ga littafin ibn al-qayyim as-sala wa hukumu tarikiha za ga cewar da yawa daga cikin sahabbai radiyallahu anhum don suke bayan su sun tafi akan takfiru tariki sala muta'ammidan kafirta wanda ya bar sallah da gangan hatta ya kharuja jami'a waqtiha har gaba ɗaya lokacin ta ya fita daga cikin su akwai Umar dan Khattab da Mu'adh ibn Jabal da Abdullahi dan Mas'ud da Ibn Abbas da Jabir da Abu Darda haka an rawaito daga Ali ibn Abi Talib wannan cikin sahabbai kenan da wasu su irin su Ahmad ibn Hanbal da Kaji irin su Ali ibn Abdullahi al-Madini irin su Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya su Abdullahi dan Mubarak su Ibrahim an-Nakhai su Ayyub as-Sikhtiyani da su Abu Dawud Dayalisi Abubakar ibn Abi Shayba su Abu Haythama Zuhair ibn Harb su duka waɗannan suna da irin wannan ra'ayi babu lafiya kuma ga as-sala wa hukumu a tarihi haka nan da kuma imamun nawawi shi ma a cikin shirin muslim ya hakaito maka wannan magana to da haka da yawa daga cikin magabata da haka nan ya ce maka kawai ya ce faka farhu bidalika ahmad ibn hanbal wa jama'atun min ulama salaf su ne kaji daga gare su wannan jama'a da kaji daga cikin daga cikin magabata mamun nawawi yake cewa wa amma tariku salah amma wanda yake mai barin sallah fa in kana munkiran in musu yake liwujubiha ga wajibcinta shi bai ma yadda ba wajibi ce fa huwa kafirin bi ijma'il muslimina wannan kafiri ne da ijma'in musulmai kharijin min min millatil islam ya fita ma daga tafarki na musulmai to a kaji wannan magana da mamun ya faɗa ka duba sharhu sahihi muslim wasu bambanta wanda ya basila da gangan da wanda ya yi musun ya yi inkarin farlancin nata eh wanda shi ya yi musun farlancin na sallah misali yana inkarin cewar ba farilla ba ce ko kuma misali ba wajibi ba ce da haka wannan la khilaf ma kamar da ibnu qudama yake fada baina ahli ilmi fi kufri man taraka jahidan li wujubiha illa kawai za ka neman layi ta wannan kenan su da haka wannan mas'ala to wannan ma ya ishe kai karan kanka wanda kake barin sallah a ce an ma yi saɓani akan musuluncinka wannan ishe ka aibi ai a ce tun daga sahabbai ake fafata akan saɓani akan ma musuluncinka da ga wannan aya sai zama aibi imamu al-baghawi wani rasu ɗari biyar da goma sha shida a cikin sharhu sunna ya kawo mazahib da zantuka na malamai a game da wannan matsala in ba manta ba darussan mana usulu sunna da kamar ijma'u salaf mun karanta bagawi a cikin sharhu sunna a game da ita wannan matsala din to wasu kuma suka ce tarikus sala la yukaffar ba za a kafarta shi ba su ma suna da yawa suna da adilla su ma da suke ambatawa zai kamar inni taraktu aka ce man taraka ha suka ce ai tark ne ma aljihud suka ce inni taraktu nan at-tark inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum kafirun suka ce nan tarku juhud ne an gane ku da haka wani daga cikin adilla din suka ce a tark yutlaqu yuradu bihi al-juhud ba wai tark din bane kai zalla eh suna kawo wannan a cikin adilla nasu da haka dai suna da abubuwa da suke ambatawa waɗanda suke ganin cewar ba za a kafirta wanda yake tarikus salati ba to malam ya ci gaba da cewa anan shi abu usman a sabuni ya ce ya ce faka farahu bidalika jama'a ce jama'a suka kafarta shi ahmad ibn ya ce bidalika ahmad ibn hanbal in karba kura usulu suna za ga wannan wa jama'atun min ulama salaf kaji su da wasu jama'a daga cikin magabata rahimahumullahu ajma'ina wa akhrajuhu bihi min al-islam suka da shi da wannan daga musulunci saboda me ila khabar sahihil marwi saboda hadisi ingantacce wanda aka rawaito an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala ce bainal abdi wa shirk tsakanin bawa da shirka tarkus sala barin sallah suka ce a tark wasu tarku juhud ne ba wai haka nan ba mujarrad tark faman taraka sala wanda ya bar sallah faqad kafara wannan hadisi ne sahihi imam muslim ya fidda shi ta hadithin Jabir ibn Abdullah amma lafazin shine bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkus sala shine lafazin muslim kenan game da wannan to sai malam ya ce anan haka Imam Tirmidhi ma ya fidda shi Imam Nasa'i da Ibn Majah ta hadisin Buraida ibn al-Husayn al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara Sheikh Albani ya inganta wannan a cikin Sahihul Jami. Wa haba Shafi'i. To amma Shafi'i ya tafi wa ashabu da ɗalibansa wa jama'atun min salaf da wasu daga cikin magabata domin matsala ce khilafiyya tun daga zamanin sahabbai har yau kilzantuka akan da ke da wannan saban da wasu jama'a daga magabata rahimahumullahu ajma'ina ila annahu la yakfuru bihi baya kafarta da barin sallah ma dama mu'taqidan li wujubiha matakar dai yana kudurta wajibcinta wa inna ma yastawjibu al-qatla kadai malam yace abin da ke wajabta kisa kama yastawjib kashe shi kama yastawjibu al-murtad an islam kamar yanda wa inna ma yastawjibu al-qatla kama yastawjibuhu al-murtad an islam ke kadai na wajabta kisa ne nashi kamar yadda yake murtaddi shi ma za a kashe shi wanda yake mutar anil wanda ba musulunci shi ma wannan yana wajabta za a kashe shi da haka suka ce la yukfaru bihi ba da mu'taqidan li wujubiha ne na kudattawa akan wajibcinta yace wa ta'awwul khabara sun yi ta'awilin wannan hadisin man taraka salata jahidan laha wanda ya sallah yana jayayya da ita akan wajibcinta har a tark suka ce tark nan yake na jayayya kama akhbara subhanahu an yusufa shine inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun suka ce walam yakun talabbasa bi kufrin fa qarafahu ko walakin tarakahu jahidan lahu to suka ce anan a shine wato wannan tark din tark ne wanda yake jahidan lahu wanda yake yayi jayayya da shi jahidan to wannan kenan sai malam ya ce aksabul ibadi makhluqa aksabul ibadi makhluqa ayyukan bayi abin halatta ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to da haka aksabul ibad makhluqa aksab namu wannan ce abin wannan halitta ne kaga nan malam zai baka khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad malam ya ce wa min qawli ahlus sunna daga cikin zancen ahlus sunna wal jama'a fi aksabil ibadi game da ayyukan bayi annaha makhluqatun lillahi ta'ala amma halitta ne ga Allah la yamtaruna fihi wala ya'udduna min ahlil huda والدين الحق من ينكر هذا القول وينفيه da haka malam ya ce ba a ƙididdiga daga wanda ma'abuta ahalin shari'a da kuma addini na gaskiya to ba a ƙididdigawa wanda yake musun wannan zancen kuma yake kore shi da haka wanda suke musun wannan akwai jabariya akwai ƙadariya da haka dukansu sun yi inkarin wannan matsala mana ce da kaga matsala to akwai wanda suka saba mata to sai malam ya baka mawqifin ahlus sunna ga wannan ga wannan kaga wannan khalqu af'al ibadi kenan kaga mazhaban ahlus sunna anna af'al ibadi makhluqa lillahi amma jabariya suna ganin a'a su suna itirafin af'al ibad makhluqa lillahi amma za ga suna guluwi a umumin mashi'a ta Allah ya su mayar da af'al na bayi af'al na Allah ya ce ai ba na bayi ba ne ya ce ai ana danganta musu su ne kawai majazi ya ce ai Allah wa khaliqu kulli shay ya su kawo wannan da'uban su haka su ma kadariya su ma suna da guluwi a wannan babi kadariya su da haka haji maukifi na ahlus sunna game da af'alul ibad law khalaqakum wa ma ta'malun to da haka wannan shine mawqifi wanda yake mai kyau ah shine annaha makhluqa lillah wannan ayyuka na bayi sai alhidayatu wal idlalu min Allah wahda da shiriya da bata duka wanda daga Allah ne shi kadai shi kadai alhidaya wal idlal min Allah wahda malam ya ce wa yashhaduna haka ahlus sunna suna shedawa da suke shedawa anna Allah ta'ala yahdi man yasha bidini Allah yana shiryar da wanda ya nufa ga addininsa wa yudillu man yasha'u anhu kuma wanda ya nufa yana bata la hujjata liman adallahu Allah babu hujja ga wanda ya babu hujja ga Allah ga wanda ya bata wala udra lahu ladai haka babu wani uzuri ga Allah eh don qul falillahi alhujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'i haka wa qala azza wa jalla walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i walau shi na la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kaga duka wannan bayanai ne game da alhidaya min Allah min Allah ta'ala to shine malam Abu Uthman as-Sabuni ya ci gaba da cewa وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه kamar da hawi ya faɗa maka wannan Allah matsa- Allah maɗaukaki ya halicci halittu ba tare da wata buƙata gare su ba. ya halicci halittun bila hajatin ilaihim ba tare da wata buƙata ba ga wannan bayi faja'alahum fariqai ya sanya su kuma wato firƙa guda biyu akwai fariƙan linna'imi fadla akwai waɗanda suke su a gungu ne wanda suke aljanna wannan falala ce ga Allah wa fariqan lil jahimi adla wani gungu kuma suna wuta shi ma wannan adalcin Allah ne waja'ala minhum gawiyyan wa rashida ya sanya su akwai wanda yake batacce akwai wanda yake shiryayye wa shaqiyyan wa sa'ida akwai dan wuta akwai dan aljanna wa qariban min rahmatihi wa ba'ida akwai wanda yake kusa da rahama ta Allah akwai wanda yake nesa da rahama ta Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar Allah ga wani abu da ya aikata wa hum yus'alun su bayi su ne ake tambaya duk abin da Allah ya yi daidai ne za ka ce ba why Allah ba a ce mishi why duk abin da Allah ya yi daidai ne shi Allah shi ke da iko ya yi abin da ya so da abin da ya ga dama ya yi duk abin da ya kaddara ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wa qala azza wa jalla kama bada'akum ta'udun fariqan huda wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala kun ga dai al-muhim da al-hidaya da al-idlal dukan su dai na Allah ne gaba daya innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun wa qala ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab inda kaji adilla da suke tabbatar maka da shari'a da bata dukkaninsu na Allah ne hidayatu tawfiqin ta datarwa Allah shi ne datar da kai da haka Allah ce annabi innaka la tahdi man ahbabta hidayatu tawfiq amma da yace wa innaka la tahdi ila kaga wannan hidayatu irshad zaka yi wa'azi zaka fadakar fasta bima tu'ma zaka fadakar zaka yi nasiha kai wa'azi wannan aikin kai amma mutane su samu gamdakatar a datar da su wajen karɓar wannan shirya wanda kuma hannun Allah yake baka da wannan qala ibn abbas huwa ma sabaqa lahum min as-sa'ada wash-shaqawa yace na daga wannan shine huwa abu ne wanda yake sabaqa lahum ya gabace su na tsiya ko arziki aljanna ko wuta wani ya riga ya gabata cikin kaddara ta Allah qala akhbarana abu muhammad al-husayn ibn ahmad al-makhladi ash-shibani rahimahullah قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال حد- حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق وانا حديث an san shi hadisi na arba'in nawawiya da kowa ya san shi tun a tun a keji ko inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yab'athu Allahu ilayhi al-malaku bi arba'i kalimatin rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id in ka san wannan ka huta in ka san wannan ka huta gaba da rayuwarka duk abin da zaka yi na abin da yake da alaƙa da sha'awa rashin haƙuri ne da ka ɗauki abin wani rashin haƙuri kai da ka jure ka haƙura da kai sata da kai kaza da kai zina duk abubuwan saɓan Allah da ka je rashin haƙuri ne da mutum zai yi haƙuri ya sama kanshi tsoron Allah ya ci- ya fi ƙarfin shedanin da yake ziga shi akan ya je yi wannan aikin ya yi ƙoƙari ya kai zuciyar nesa to da bai aikata wannan abin ba malam ce fa wallahi fa wallazi nafsi bi yadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitabi fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيدخلها wannan hadisi ne sahihi Imam Bukhari Muslim sun fidda shi daga hanyoyi daga al'amash da haka hadisi ne wanda yake ingantacce kamar da fasali qala wa akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi qala anba'ana Abu al-Abbas as-Sarraj قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي شين ابن راهوية كنا قال أنبأنا عبد السمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار الله يسلم lalle za ka samu mutum yana aiki irin aikin aljanna maktubun ne rubuce yake a littafi shi annahu min ahlin nar dan wata ne to in zai mutu sai ya canza da kaddarawa Allah sai ya aiki irin aikin yan wuta famata fadakhalan nar sai ya mutu ya shiga wuta wa innar rajula la ya'malu bi amal ahli aljanna haka zaka samu wanda yake shi ma yana aiki irin aikin yan aljanna wa innahu la maktubun fil kitabi annahu min ahli aljanna manan aljanna ne fa idza kana qabla mautihi kamun mutuwarsa amila bi amali ahli aljanna sai irin aikin yan aljanna famata farakhala aljanna allahumma ja'alna min ahli aljanna wannan ma sahihi ne imamu ahmad abu ya'la a cikin musnad ta hanyar Hammar ibn Salama hadisi ne insha Allah wanda bai da kura a kai sai mu tashi alkhairu wa sharru bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi alheri da sharri to dukkan su wannan da hukuncin Allah ne da kuma kaddarawa ta Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah